بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من سيء أخلاق ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اتبعوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انذرنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد alhamdulillah dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda sake hada mu a wannan zawiya ta mai albarka wannan yammaci na 29 ga watan Ramadana miladi a hijira ta sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da da arba'in da hudu da arba'in da uku wata ya daidai da ishirin talatin daidai ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wadda za mu ci gaba da tasirin alkurani mai girma wadda muke cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wadda kamar yadda na faɗa shekaran jiya mun kammala izu da dama mun tashi ne bayan an shiga izu bara kaɗan muka kwana to bana kuma Allah ya sa shekarar jiya mu ƙarisa izu jiya muka shiga farkon izu ayan muka karanta to muna cikin bayanin ayan lokaci yayi to yau din ma dai muna cikin wannan ayan za mu duba sharha da mulamu shekul islami da zahadatul anami yayi cikin wannan littafi nasa fi riyadu tafsir mun riga mun ɗauko fassara in ba manta ba da sharha da shekul islam ɗin yayi kafin nan muna marabtan manya-manyan a bakinmu da Allah ya yi isowansu wa'inda masu muhimmanci a wurin babban digaci na kasar baranmu da babban limamin da juma'a da kuma gwanin alkur'ani wato a shekul gwani sa'id wadda sananne ne a wannan gari ana magana masana alkur'ani to su ne jagorori ga kuma iyayenmu musamman aminanmu wanda suka taho daga kayan baga su mai anguwa kenan da su a galadin mutawagarsa da sai ga kuma shugaba malam musa muna tare da shi a wato na jauro musa da sauran dai yan uwa wanda su ainihin digaci suka zo da su su aminu mala alhaji zo da har yanzu dai hoton mala bakar daga urgani duka kowa da kowa mutanen gari su ya wuce su kan dole ne za a ambaci special case namu wanda suka samu arrival kafin mu karkare su watakila idan da wasu mu ambata saboda girmamawa ina magana kuma sai daga shigowar mutanen sarkin fulani wato harkar zobo kenan suna shigowa muna musu maraba duka kai tsaye za mu shiga tafsirin alkur'ani kamar yadda mu ɗauko da dama na gaya muku kowace ayan qur'ani tana magana ne akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam billantana irin wannan aya wacce Allah yake cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni da kake ji ana labarin su ɗari uku da goma sha uku nan faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita junansu akan juna a cikin su wasu sun fi wasu duka dai mun bi bayani jiya Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya fifita tashin su da darajoji aka ce shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da yake kafin nan tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah Allah ta minhum man kallama Allah yana daga cikin su wanda Allah yake magana da shi Allah yayi magana da annabi Musa alaihi salam har ma ya zama lagabinsa kalimullahi shi abin da yasa ba a yi wa annabi kirari da magana da Allah shi ba maganan magana ake yi ba ya wuce ne shi urukun ya ga Allah da idonsa na kokon kansa ganin annabin tsohuwa malam ba wai gani da zuciya ko a mafarki ko a babu wannan urukun haka sayyidina abu huraira yace ra'ahu bi ainihi lati fi ra'sihi ya ganshi da idonsa na kokon kansa abu shi kuma abdullahi bin abbasin yace ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu kan kaba nafsu yace cewa annabi ya ga ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah har numfashi sa yake yana mai mai kalmar saboda haka ganin Allah ya gizance da Allah domin annabi Musa neman ganin Allah yayi Allah ce ba mukamin ka bane ya fadi ya suma kawai da Allah ya tajalli wa dutse kawai ya fadi ya suma ashe ba matsayin sa bane matsayin ganin Allah ashe ya fi magana da Allah tunda yana magana da Allah kam ya nemi zai ga Allah Allah ya ce ya kalli dutse Allah yanzu zai bayyana wa dutse in dai ya iya juran ganin dutsen to insha Allah zai ga zai ga zaki da Allah ya bayyana wa dutse ne fa sai rugurguje dutsen sai ya zama annabi Musa ya faɗi yana so memme saboda haka dai za mu yace wa rafa ba'dhum darajat cikin wannan kalmar ne karatun jiya gaba ɗaya ƙare dama na gaya muku shehu yayi sharhan ayar nan wajen shafi kusan goma kuma haka za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah mu kalli menene shehu ya faɗa akan wannan girma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rafa ba'dhum darajat ba a taba samun malamin tafsiri da yace ba annabi ake nufi a nan Allah ya ce na fifita sashinsu a kan juna da darajoji aka ce Muhammadu ke. Jiya muna tsakiya daga inda muka tsayan kawai zan wuce kawai. Liwa'ul an biyadihi tutar godiya tana hannun annabi Muhammadu a ranar gobe kiyama. Yawmal kiyamati ranar tashin alkiyama. Yana cewa ana ta gido na di adama wa faha ni in baka san ne ba in ji manzon Allah ni ne shugaban ƴaƴan Adamu gaba ɗaya baya ina faɗi da fariya yace wa bi yadi liwa'ul hamdi tutar godiya tana hannuna ne yace Adamu faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah daga kan annabi Adamu wanda ya aifi duk duniya ka hada da dukkan ‘ya'yansa suna ƙarƙashin tuta ta gobe kiyama. Wa shafa'atu lahu, haka babban ceto Allah ya keɓe shi ne gare shi shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wadda za ina ji a gaba shekul islam zai yi bayani akan wannan ceto ilfaq wal wasilatu lahu wasila da fadila ga baki ɗaya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa wanda duk ya roƙa mar wannan wasila ya lamunce masa aljanna lokacin da ladan yake kiran sallah annabi ya ce idan sami'tum al-mu'addina idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu misla ma yaqul ku faɗi irin abin da yake faɗi yana faɗi kuna faɗi yana abin da ya faɗa ku maimaita wani hadisi yake banda wurin hayya ala sala da kuma hayya ala sala hayya ala sala kace la haula wala quwwata illa billah al aliyyil azim hayya in ya sake maimaita hayya ala sala kace la haula wala quwwata illa billahi al aliyyil azim in yace hayya ala fala kace masha Allah kana وما لم يشاء لم يكن هي ذاك جوا حي على الفلاح كتير ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن amma sauran duk wanda ba wannan ba maimaita abin da yayi ne zaka annabi yace in ka gama sun masallu alayya sai kai min salati kafa ɗaya rat yace bayan kai salati sun masallu liyal wasila sai ka roƙa mini wasila ita ce wannan da shi ya ba da labari mukamin manzon Allah ne a lafiyar yace fa inna manzilatun fil janna wasilan nan matsayi ne a aljanna yace la tambaghi illa li abdin min ibadillah duk halittar Allah bata dace wa kowa ba sai wani daga bawa daga bayin Allah yace wa arju an akuna ana huwa ni kuma ina fara ni ne wannan bawa wasilan shi kadai aka bawa babu wani annabi duk kusacinsa ko shi ne annabi Ibrahim bai da wannan wasila yace na ba wani ɗaya ne a cikin bayan Allah kuma ina sa rai ni ne nuna mara a wa arju ana kuna ana huwa karshe sai concluding hadisin da cewa man sa'alat li al wasilata duk wanda ya roƙa mini wasila allat lahu shafa'ati yawm ad-din na bar lamunin ceto na gobe kiyama wasilar ita ce malam idan aka je aka taru ran mahashar duk wanda kake ji ya iso annabawa manzanni ulul azmi bayan auliya'u salihai kenan siddiƙai shuhada'u duk wanda ya isa a bashi kujera an bashi sai da shuhada'i jarmai hamza za a bashi tashi shugaban waliyai a bashi tashi shugaban siddiqai a bashi tashi sai na abubakar a siddiq sai akwai wata kujera wadda duk filin alkiyaman babu irin ta a wurin tudu da kyau da kwalliya za a rako shugaba alaihi salatu wassalam ya zo ya hau ya ɗare kan kujerar yana saman dukkan halitta in ya hau ya zauna sai kuma a miƙo masa tutar godiya a hannunsa da ce shi ne wabiya diliwa ulhamdi inna ya riƙe wannan tutar duk filin ita ce kaɗai tuta za ka tana kaɗawa fal fal fal a filin tashin shi ne faɗin shehu ibrahim فلا تلفى هناك أكابرة فقد جف الجميع duk gaba ɗaya kowa ya yi kneel down yana ƙasa fala tulfa hunaka a kabira a ranan ba a samun wani shi babba babban ɗaya ne annabi muhammad in ya zo ya hau kujeran ya zauna to sai fa haka ne sai makiwan goya kawai. Jalla jalaluhu wa azuma sultanuhu wa dama malakutu da kansa azza wa jalla sai ya danno. Har Qur'ani yace ja rabbuka wal malaku saffan saffa kai ka sa akwai akwai kallo rana yau ko shugaban kasa ne zai zo wuri irin convoy da yake zuwa da shi balle jalla jalaluhu wallahi tallahi ba abin da za a yi a ranar a wannan filin duk abin da aka haɗa din nan sai don a yi maulidin manzon Allah dama maulidi a zo a yi ta faɗin girman annabi ko to kowane mai girma ranar zai koma baya mai girman da yi ranar za a nuna matsayinsa da cikarsa da martabarsa da ɗaukakarsa wadda take sama da na kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayati hadithu ash-shafa'a bitulihi shehu yace kar mu kar mu kai ku da nisa hadisin ceton yana zuwa da tsayinsa zan kawo shi sha'u ranar lahira kaf mutane daga na farko annabi ya rubuta har ɗan da aka aife shi na ƙarshe ya yi kuka a gidan duniya ya faso duniya duk an tashi kaf za a kawo rana ba shi da kamun ɗaya ba yanzu haka rana inda take tsakaninmu da ita inda muke take da ƙasar nan in kace za ka tafi wurin rana inda take tafiyar shekara dubu hudu ne kafin ka iso ta amma ka duba in gajimare ya yaye lokacin garken ranar nan in ta daki takalmin ka ranar nan in ka zo ka saka takalmin sai kai kalle saboda zagi kamar wuta ta saka to ranan bai shi kamu ɗaya ba za a kawo ta saman kokwa ne in ba wanda Allah ya keɓe ba cikin mutum bakwai din nan ba wanda zai sha sab'atin yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu bakwai wa'anda Allah zai inutar da su inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwan Allah ya ce al'imamun adil shugaba wanda ya adalci a shugabanci da irin sirigaci wanda duk Allah ya ɗaura shugabanci ko na sarkin tasha ne inda ya yi adalci a jagorancinsa ranar shi bai san wannan wahalar da ake sha kawo rana da aka yi dab'in nan yana can ƙarƙashin inuwan al'arshi yana share baccinsa duk shugaba ta yi adalci na addini ne ko na duniya ya ce wal mutahabbani fillahi ijtama'a alayhi wa tafaraqa alayhi da mutanen da suka yi abokantaka suka so juna saboda Allah suka yi rayuwarsu har suka rabu kowa ko ga Allah kan soyayya don Allah ko mata ne ko maza ne in dai kuka kulla abota na Allah ba don duban wani yana da abin duniya ba in raɗe shi in samu abin duniya ba a'a lillahi fillahi billahi ilallahi to dukan ku za a sa ku a wannan inon ba ku san ma wannan hayaniyan ba har a gama wa shab na sha'ati ibadatillahi kamar da yaro da ya tashi tun yana kankani bai san harakan shedanci ba tun da ya tashi harakar tarbiyya ta addini ya sani kadai to shi shi ma zai yana karkashin ina Allah shi akwai yaron za ga yaro tun yana kankani baka taba ganin sa da harkar shedanci ba ina za ka je masallaci ina za ka je makaranta ina za ka ce harkan Allah tun yana karami to irin wannan zai samu wannan shiga wannan inuwa din na uku kenan na hudu ma'aiki yace wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat bihi yaminu wannan hadisi ne na Imam Bukhari daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari wannan shine na hudu mutumin da yake bada sadaka saboda boyewa baya so a gani a wani a wani fassara na malamai saboda yadda yake boye sadakar ba a gani har hannunsa na haguma baya iya gane me hannunsa na dama baya haka wasu suke yin za su bada sadaka sai su dunkule sai sai hannun ya mule cikin kula sai su sake wai kar a gama me hannunsa na haguma bai san ya bada bai isa ya bada shaidar me baya ba na dama wani su kuma suka ce a fassaran ai saboda yawan badawa hannun hagu shi yafi kowane komi makotaka da wannan hannun mai badawan amma ko shi bai isa ya counting abin da wannan nadamu yake badawa saboda yawan badawa to irin wannan ko ma wanne ne fassaran dai wannan dai almuhim mai yawan sadaka yana karkashin inuwa na alƙarshi sai na biyar shine wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid annabi yace mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci kunnuwansa suna can masallaci ta ina ladan zai kira sallah da zaran karfe ɗaya ta yi ya rika kai goro da mari ba zai yadda wani ko wani abu ya shagaltar da shi ba kunnuwansa hankalinsa cika yana masallaci ta ina ladan zai kira sallah maza maza a kan shi a masallaci akwai irin zuciyar tana rataye da masallaci kawai in ya bar masallacin ma in an an jima dai hankalin yana can masallacin da an kira sallah da gudu zaka gan shi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid shine na jira na shida shine wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya zauna shi kadai ba kowa daga shi sai Allah ya tuna girman Allah da isa da cika ta Allah ya dubi kansa ya dubi halittun Allah da girman Allah da haiba ta Allah ta jazba ta ɗauke shi ya fashe da kuka ya zub da ƙwallo ko sau ɗaya rayuwanka kai saboda girman Allah ta zub da hawaye kai kaɗai fa ba wanda ya ganka to yana wannan inuwa na ƙarshe ce wa rajulun da'athu imra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله da mutumin da irin matan nan wanke hannu ka taba wanda kowa ya gani yana sosai don ya rasa kai sai aka yi rashin sa'a ba rashin sa'a ba sai aka yi rashin sa'a ga shi ga ta ba kowa sai Allah sai ta ce ga abin da nake so ne yace wallahi na tsoron Allah yake yi to wannan shi ma in sau ɗaya a rayuwarka ya faru da kai dai to kana wannan karkashin kuma na alƙashi saboda haka banda waɗannan kowa a filin akwai matsala za a kawo rana ne bai shi kamu ɗaya ba malam ta rika safar fasa kokwale annabi yace wani kuma kowa zubansa shi kadai banda hukuncin Allah da hikiman Allah ya bayyana ai da ba don haka ba da in misali an ce wani zubansa an ce wani zuwa idon sawu wani zuwa gwiwa wani zuwa madaurin wando zubansa zai haɗe shi wani zuwa wannan wuyansa wani zai haɗe shi ma yana ta tafarfasa ruwan zuban yana zabarata yana tafarfasa shi to amma in ba hukuncin Allah ba ya za a yi fili ɗaya ne filin ɗaya ne wannan inda muke nan a nan za a yi a nan za a yi za a yi wato iska da farko iskan nan za ta zo ta yi kwana arba'in tana jijjiga duniya duk wani abin da ke da suna gini ko bishiya ko wani karfe da aka kafa ko duk sai ta kwantar da su da ta darkake duk duniya sannan a zo a bunka wa duniyar wuta ta yi kwana arba'in wutan nan sai ta kona duniya urmus sannan a zo a riƙa juya ruwan sama sai ya wanke duniya tas sannan sai a naɗe ƙasan nan sai a sake shimfiɗa wata yadda Allah ya faɗa Qur'ani sai a yi a yi tsayuwan alƙiyama a kan wadda aka shimfiɗa sabuwa yau ba tubaddalu nan za a canja ta an yi sabon Allah da yawa a kanta malam an zub da jini da yawa a kanta sai a canja to wannan tsayuwan ne shine za a yi wannan tashin hankali kuma tsayuwan fi yaumin ne kana miqdaruhu 50 alf sana wallahi annabi yace bi kadri nisfin nahari za a komai da komai an gama gurgudun ma'ana kamar sha biyu rana amma kamar sha biyu ranan nan tsawonsa a irin 24 hours namu na gidan duniya rana da yini ya kai tsawon shekara dubu hamsin in ji Allah ana wannan bala'i amma wancan duka su kan ba san ma ana yi ba to wannan lokacin ne mutane in azaba ta yi azaba kowa bai san ma ina ya dosa ba to nan ne bayanin da za a fara kenan yanzu ja'u sai su fara ba da shawari da juna manya-manya a cikin mutane sai to mu nemi mafita mana wannan abu haka za mu dawoma ciki sai su ba da shawarin juna ja'u li adama duk sai a ɗunguma a tafi wurin annabi adamu sai kai ne wanda duk wanda aka gani a wannan filin kai ne ubansa da aka kaje ka roƙa mai Allah ya yi mana hukunci kawai mai wuta ya tafi wutarsa mai aljanna ya tafi aljanna wasu sun ɗauka wai wannan azabar ta fita la haula wala quwwata illa billah wuta malam wuta har suna gwammacewa wai ai hisabi in ma wutan mutum zai tafi tafi wuta wutan da annabi Muhammad ya ce idan mutum shi ya fi kowa jin daɗi a gidan duniya a nemo shi kowaye ne a ce shi ne the best wanda ya fi kowa samun ni'imar duniya annabi ya ce cikin sakon ɗaya an tsoma shi a jahannama aka zare shi sakon ɗaya in an zare shi an tambaye shi da ɗai ka taɓa jin daɗi a rayuwarka ya ce wallahi zai rantse da zatin Allah ya bai taɓa jin wani abu mai suna daɗi ba ya manta ba abun ya bata haka kuma ko mutum shi ya fi kowa shan wahala a duniya sai na rasulullahi ya ce ina ɗauke shi aka ka tsoma shi a cikin aljanna min sekon ɗaya aka fito da shi yan ce aka tambaye shi ka taɓa shan wahala a duniya zai rantse da Allah ki bai taɓa ba ko shi ya fi kowa shan wahala a duniya za a ɗunguma yiwu a je wurinsa a mai complain kai ne uban kowa anan da ka roƙa mana Allah mana mu san tayi sai ce ina ina ai yau Allah ya yi fushin da tun da yake Allah bai taba irin wannan fushin ba ko bare ƙara yi ba daga ina tsoron in kusance shi ina tsoro shi kenan sai ya bada uzuri ya ce ai Allah ya ce mini kar in kusanci dan bishiya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin da ni da matata dukkan mu muka ci bayan ya hana mu daga in naje kuma ina tsoro dama na san akwai wannan tsakanin da Allah in naje yace to tsaya bar wannan kan tukunna ya aka yi nace karka ci dan bishiya ka ci wai fa abu ɗaya ne fa kadai ya aikata for the whole rayuwarsa shekara 960 yayi a duniya amma sau ɗaya kawai yayi abinda Allah ya hane shi amma yana tsoron fuskantar Allah yanzu Allah kai in an ce maka faɗi abinda Allah baya so wanda kai yau yau kawai ba rayuwanka ba yau kawai ai sai kanka yi bindiga ba kai san kirga ba don sun yi har kamanta wasu can je ka gansu wajen duma an yi hazira wala yazlim rabbuka ahada wala yazlim rabbuka ahada ba zai taba zalunta gaba duk abin da ka aikata za ka shi a gaban sai ya ce a tafi kawai daga nan wali nu'in sai ce a tasirin annabi nuhu shine abdan shakura ana zuwa sai ya faɗi abinda wani annabi adam ya faɗa Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba ko ba zai ƙara yin irin da ka ina tsoro kar in je Allah ya ce min oho nuhu dama kana so ka saibin halitta ne ka taimake su kana tausayin halitta kai addu'a kace rabbi la tazar ala lardi min al-kafirin da dajjaran إنك إن تذرهم يذلوا عبادتك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا كان توسعين متعمل ليكة الله يا على كدة في الدنيا ina tsoro kar wannan tambayar ta taso ba su gajiya ba dai suka sake yin gaba suka ce to ga badaɗin Allah annabi Ibrahim ka san ko a makarantun secondary school principal yana da ɗan lele za ga wani wanda ya zaɓa cikin student shi ya fi so shi yake aike duk inda zai aike a kowane session kuma sai ya gama yana da ɗan lele kaga ji ana ɗan lelen principal to Allah ma yana da ɗan lele shi na Nabi Ibrahim sai a ce kai ne badaɗin Allah badaɗe ma nan badaɗe duk abin da ya roƙa a wurin wanda badaɗin nasa da zai hana shi da aka zo sai ja inna ya mai ta magana wa'inta ya Allah ya yi fushi da tun da yake Allah bai taba irinsa ba bare kuma sake ba kaga ina tsoro ina tafiya da yar da matata mun je wurin da wani mugun sarkin da yake kwace mata in ya gane matar ka ce in dai kace in an tambaye ka kace matar ka to zai kwace amma in kace yar uwarka ba zai kwace in yar uwarka ce ba matar ka da aka tambaye ni sai wannan din ne tsakaninku sai yace ai ‘yar uwata ce, yace duk da ina nufin ‘yar uwata a musulunci ne, ba na jini ba, amma ina tsoro kar Allah ya kalli abin da wa'yancan ɗin suka kalla, cewa ‘yar uwa ta jini ɗin, ya zama kamar an faɗi ba daidai ba. Yace haka kuma banda shi ma akwai abin da ne, gumakan da aka sa nake ta kallon su, dole babba na sa ni, haushin su ya kama ni, na shiga cikin gidan da ake ajiye su na ɗauki gatari na sassara su na faffaskare su gaba su na bar ɗaya ƙaton na rataya mar gatari suka je suna ta bincike bincike tsanani waye ne musu haka man fala haza bi aliyatina waye aikata wannan ɗanyen aiki ga dodanninmu aka yi ta bazama bincike har wani ya ce ai na ji wani matashi saurayi yana zagin dodannin kurmi yi ƙaruwar ibrahim ana kiransa da ibrahim ku nemo shi ku kamo shi ina zaton shi ne aka zo aka zo da shi aka ce maza hanta kai ne ka aikata wannan ɗan aiki ga iyalanmu ya ce a a a ni kuma ai babban su nan ne ina ga ya sa su aiki ya suka iya hausu ya tattare su kawai ku tambaye shi zai ba ku bayanin me yake tafiya a ƙurani ne wannan duk bayanin da nake ƙurani ya ce sai suka ce ai ta fi musanin ba sa magana ya ce ha o dama abinda baya magana kuke bautawa da kansu suka faɗa ai ka fi musanin ba sa ka fi musanin ba sa magana ya ce o dama abinda baya magana kuke bautawa to cewa babban su ne shi sassare ya ce ai babban su ne a tambaye shi ya ce yana tsoro kar a tambaye ni wannan ya ce kar ma ku ɓata lokaci ku wuce kawai gaba to je ai akwai wanda ya saba hira da Allah da shi annabi Musa to kallama Allah Musa taklima dama shi yana hira da Allah sun saba ku je wurin da kawai shi ya saba magana da Allah ya je su yi magana kawai yadda ya saba aka je wurin annabi Musa ya ce inna ai ba irin yau bane ai yayi fushin da bai taba yin irin sa ba tun da yake Allah ko bare ƙara yi bayan yau in na je na ce masa ina nema in ceci mutane daga halin da suke ciki yace mini oh dama ka kana tausayin mutanen kana so ka ceci mutanen kama ce wani ya mutu ko ba ta kai ba wurin rabiya ya dan mari wani kawai shike ne ya mutu bakibbe to yace ina tsoro kar a taso da mu a garin rabiya ne ko ba nufin sai kashe shi bane saboda karfin mutum ya kato 40 yake da shi annabi Musa in ya dan mare ka kadan za ka dauka da katon zubana aka buge ka dan haka kawai ya masa wallahi shike na tafi to yace ku wuce gaba sai kawai aka dunguma aka tafi wurin annabi Isa alaihi salam a riwayar Bukhari an ce bai faɗi laifin komai ba shi yace me guje so wai ka roƙa mana Allah kaza kaza kaza eh eh musantai me me yace ila muhammadin ku daina bata kan ku lokaci don Allah ku ce wurin annabi Muhammad yau ba wani wanda zai share muku kuka sai shi kullum ya kulu nafsi nafsi sai yace kowa gaje na ce nafsi nafsi ni kam yau ni ma ta kaina nake yi ku je gaba walamma tauli muhammadin yayin da suka zo wurin annabi muhammadu sallallahu qala ana laha ana laha ana almustahiqu lishafa'ati yau kam sai ni yau kam sai ni ni na cancanci ce فيالها من هبة جوابه في الهبة من ربي سلطبة واشتعل بين تقبل هذا شو الإسلام يفعل على الإسلام وقال يتي آه خيرني الله تبارك وتعالى ما نادى النبي هذا أنجو أنجا مركز زوا زي فادي كمان ذاك كركشين الأرش زي زي كام جنشين الأرش سيسونكو يسي سجدا annabi ya ce a lokacin ne Allah zai min ilhamin wani kirarin da tun da yake Allah ba taɓa kirari irin wannan ba a gurin nima yanzu da nake muku magana ban san kirarin ba sai a wurin zai zai mini ilhaman kirarin in masa ya ce ya Muhammad zaki zai magana da Muhammadu da jayar fara sak daga kanka an gama bauta ai an gama sujada tun daga duniya sal zoba tambayi duk abin da kake so a baka washfa'tu shaffa ne muke tun a baka dama ya san me kawo shi to mu dan yi bin abin da linzami ana bari fito da karatun karara da na faɗa ɗan su cewa maulidin annabi ne ake yi a filin alkiyama duk abin da muke a gidan duniya gari kaza sun shirya nasu gari kaza sun shirya nasu anguwa kaza sun shirya nasu anguwa kaza sun shirya nasu kowa dai wai yana so ya burge manzon Allah a taru a faɗi girmansa da cikarsa da komai da komai nashi wallahi tallahi billahi muna wasan kwaikwayo ne gaskiyar sai an tsaya alkiyama a in ba maulidi za a yi ba kewaye-kewayen me suke yi wai wai suna zuwa wurin annabi adam wai ya je roƙa musu Allah ga Allah ga Allah suna kallon sa waje rabbuka wal malaku saffan saffan ya zo da malaiku sun yi safu safu malam ya kake ji dogaran sarkin Kano ma in ya fito yadda suke tauna iska kamar za su ci babu balle mala'ikun Allah a ranar da Allah zai zo da jikar buwayensa ya kake zato su a wurin dukkan wanda bai san ana tawassuli da manzon Allah ba ko kamun kafa da manzon Allah to ya taya ni duba hadisin nan wai tawassuli da annabi shirka ne haka ne wasu sun sassauta suka ce a in yana da rai ya halatta kai da shi amma wai ya yi intiqali ya rasu ya yi wafati ba a kiran su kana kira ka hada shi da Allah ka san me suke nufi babu shirka irin wannan sun nuna Allah riye yake yi Allah aikin riye yake yi ma'ana don idon annabi ne in an roƙe shi yanzu yi Allah don annabi yana da rai don saboda idon annabi yake yi ya sun mai da Allah kamar irin masu yin riya din wai da Allah shin akwai tayin din da ya halatta ayo Allah shirka ne akwai wala yarda li ibadi al kufur bai taba yarda ga bayansa su yi kafirci to wai abun ne ya halatta in annabi yana dare a yi shi to amma wai da annabi yayi wafati bai halatta ba a littafin na karanta ba karka dauka wani nake faɗi wai khayal ne na kokolwa na yake gani wallahi karanta ne ko gobe kana so zan nuna maku ko ya halatta in su masu sauki kenan ai tawassuli da shi da yake da rai amma in yayi wafati ba a tawassuli da shi shin Allah kam yayi yayi wafati ne dama wa yake yi san shin annabin darajojinsa sun saraya ne da wafatinsa annabi darajarsa kullum sakon karuwa take tun da Allah ya yi shi kullum sakon ƙara girma yake da darajar da ɗaukaka wafatinsa bai tsaye da darajarsa ba kullum karuwa yake in darajar da ake roƙo Allah ya yi domin sa na da nema to na yanzu ya fi Allah zaka cewa wai da in an yi shirka ne abun ɗaya ne fa wai in an yi shi in annabi yana da rai shirka ne ai ba daidai ne amma yanzu annabi ya fati shirka ne to ga yanin ta ina wani irin hauka ne wannan wai ga shi nan abun da yake tabbatar da ka ba ai bayan sa ai lokacin da yake da rai gashi Usman ibn Unayfin yayi tawassuli da shi har wasu sun yi tai shi ma koya masa yayi tawassuli da shi ne makago ne annabi yace ka ce Allah ina ina fiskantanka da da annabinka annabi Muhammadu ina kamun kafa da shi ka bude min ido yana fadin haka sai ido sai bude makafo ne yace abin da yake tabbatar da haka cewa in yayi wafati ba ai yace ga hadisi na Bukhari bayan wafatin annabi sai na Umar ibn Khattab ya da Abbas suka fita waje yace ya Allah mun kasance a zamanin manzonka annabi Muhammadu muna tawassuli da shi ka ba mu ruwa to albarkan baffansa ka ba mu ruwa don a dawo hadiri ya ɗauro ruwa ya sako suka ce ba gashi ba ba gashi ba ka ga sabbai aikin sabbai ya nuna ba a tawassuli da annabi bayan wafati shi yasa aka ɗauko baffansa mai rai ka duba hauka don Allah ba wannan ne ajiye wa tawassuli ajiye na taɓa warware wannan matsalar an ban shi ɗari ba na manta a takaice idan suka zo wurin manzon Allah da ce ana laha ana laha wa qala khayyara lillahu tabaraka wa ta'ala baina an an yudkhila nisfa ummati aljannata yace Allah ya bani zabi ni annabi Muhammad tsakanin biyu na ɗayan ya shigar da rabin al'umma ta gaba ɗaya aljanna in na so rabi gaba ɗaya rabi kawai a kwashe su kawai a zuba su aljanna wa baina an yu'tiyani ash-shafa'ata ko kuma ya bance to wanne nake so Allah ne ba annabi zaɓi kai annabi halittar kama du dauko ibnu kathir har shashi ya kawo wannan har halittansa sanda Allah ya tam- ya tambaye shi zaɓi har halittarsa ya kake son yi ka ne mutum ko mala'ika wallahi tallahi na karanta wannan da ƙwayan ido na a cikin tafsirin ibnu kathir wanda ba nawo bane ma annabi yace fakhtartu an akuna basharan sawiya sai na zabi a yi ni ma- da siffa irin na jiki wannan don ya mana gata rigan rigan irin jikinmu nan sai ya zabi don ya mana daraja annabi yana cikin mu haba sai muka ai muka zama walaqad karramna bani adama ba wai mu al'umman sama ba duk duniya tun na farkon na karshe kasancewansa bani adam sai ba mu daraja walaqad karramna bani adam bugu da ƙari kuma in ka zama al'umman sa nurun ala nurin kenan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to sai na zabi ceto li'annaha awsa'u annabi yake domin ceton ya fi yalwa ya fi faɗi a rabi kan ayan san rabin ne za a kirga ne kawai al'umman sa adadin su nawa to an an kwashi dai an bashi rabi kawai su shiga aljanna ceto ba da ya zaɓi ceto Allah ya ceto ina ceto kaza ba wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah ce na rantse da zati na da ɗaukaka ta da gwayata sai na baka ceton da sai ka ce ya ishe ka ka san kuwa kafin annabi ya gamsu ya ce ya ishe shi ai sai an nemi man kana fi qalbihi min misqali zarratin min kardalin min al-imani a karfa tukunna har shi sai annabi ya fito da shi wanda ko kaman kwaya komayya na imani babu tukunna a cikin al'umma annabi kai akwai wanda bai taba aikata komai ba mana alkai kuma ya shiga aljanna مسلم الإمام أحمد يا كاو النبي يقول دخل رجل الجنة ما عمل خيرا قط wani ya shiga aljanna bai taba aikata aikin alkhairi ba da ka karkai takama da aiki to wani bai taba yin aikin ba ma ya shiga aljanna ya zo zai mutu ma ya cika da abin da ya fi komi muni ya ce in mitu ana fa ahriquni in na mutu ku kona ni sai na dawo soka واجعلوا قسما في البحر وقسما في البر toka ku raba ta gida biyu tokan nawa in na dawo toka rabin ku barbaɗa shi ya bi iska rabi kuma ku je ku watsa shi ku yayyafa shi a kogi ruwa ya gudu da shi wannan kuma iska ya gudu da shi wai ma'anarsa yanzu ya ga yadda Allah zai tada shi ai ya tunanin sa ne kwakwalwarsa yan yana rasuwan kuma ‘ya'yan sai suka zuwa siyansa suka sa gawan babansu da suka girka masa itace suka ƙona shi da ya toka. Ƙurmus shi kenan wannan tokan suka aikata yadda suka yi suna gamawa in ji annabi Muhammadu suna gamawa fa amara Allahul barra wal ba'ar fa jama'a ba wani mala'ika da Allah ya umurta Allah sai ya umurci iskar da abun yake watsi a kan da ruwan da aka watsa abun ya gudu da tokar fa jama'a husudin suka taro shi aka take shi Allah ya miƙe shi ya zaunar da shi ya ce ma famalata alama sanata ya ya abdi kai bawa nan me yasa ka kai wannan aiki ya ce makhafata ka ya rab tsoron ka ne na san me na aikata tsoron ka ne ya Allah Allah ya ce to haka ne kai mini shi aljanna wannan alafazin manzan Allah aka ce kar ka yi takama da aiki kai dai ka yi kuma kana sa rai Allah ya karba maka kawai wani ya wani ya yayi danyen aiki hadisin bukhari danyen aiki sharaf wanda kare bare sun suna ba kisa kisan kai ma san da ya kashe mutum 99 hadisin bukhari mutum 99 kisan kai kawai kuma duk wani sabon Allah ba wanda baya ya kusan mutuwa sai ya ji yana so ya tuba ya je samu wani malami ji bukari riwaya ce annabi ne yake ba da labarin ne ya je samu malami aka alaga ta malami lafiya lafiya alhamdulillah masha Allah Allah ina so ni mutum ne wanda ya sabon Allah iri kaza iri kaza iri kaza ya ishe kama na kashe rai har 99 yanzu in nace zan tuba kan shi Allah zai karbi tuba na malami yace me kake ba sabon Allah da baka a duniya rai ma ka kashe 99 yace yace dan Allah malam ka gaggauta bari wuri na kar bala'i ya sauko ya same mu tare Allah da yake rai ɗaya ma in mutum ya kashe fa jazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa ajjala lahu azaban azima sannan ka kashe 99 ka ce wai kana zuwa wuri na kana cewa Allah zai karbi duwanka kai ma za ka bar nan ya ta to tun da Allah bar ka isuwa na ta yi cika ta dari ai sai da tara ne kawai dama sai cika ta dari ai ya kama malam ya mutse shi ya kashe shi kawai ya tafi yansa abin sa ya ce ya je masha ansa ya ci gaba da sabo ina Allah yana so sai ya sa shi aljanna sai dai ba zai iya ba zai nemi dai tubar ne zai ƙara zuwa ya ƙara zuwa wani wani Allah gata malam din suka yi irin na wancan Allah gata malam ga irin ayyukan da ne rai kawai na kashe ɗari duk sabon Allah na duniyar nan ba wanda ba na yanzu kana ga inda ce zan tuba Allah zai karbe ya ce waye isa shi daga karin bawa da Allah sa ai sharadin Allah ɗaya ne kawai kai garaje ka faɗi numfashin ka ya shiga bai fita ba ka je wa Allah kana shirka shine kadai Allah bare ma gafara in ji in ji wannan malami inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a nisa'i aya biyu aka maimaita ko? Allah baya gafara a haɗa shi da wani. Amma yana gafaran koma bayan wannan ka, koma wannan in ya ga dama zai karɓa. Ya ce ka tuba Allah, amma yana baka shawari koma wani gari inda ake yawan aikata alkhairi mutanen garin mafi yawan su salihai ne mutanen kirki. Koma can ka ƙari ta rayuwarka can saboda wataƙila za ka samun daman yin ayyuka na gari. Ya kama hanya zai je tuba a can, yana kan hanyar ya faɗi ya mutu. bai isa ba nan ya bari zai je waye musulunta a sai ya tuba sai ga mala'iku kala biyu bataliya biyu bataliya na innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahي anfusukum ha zuwa karshe ne suka zo daukan sa bataliya ɗaya kuma walau tare idh zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu fasidu aidi akhriju anfusakum su ma sun zo ɗaukar sai suka kaure hayya hayya kusuma ya tashi a kanin mala'iku biyu duka bataliya ne kowa yana jin shi ne ƙarshe rikici ya iya ci ya cinye sai aka ce to finally Allah ya turo Jibrilu ya zo ya musu shari'a ya ce a auna idan inda zai je ne ya fi kusa da shi ana jina to a kai shi inda inda inda yayi nufi zai je tuba aljanna malaiku rama su dauka in kuma ya kusa da inda ya inda ya fito to shi kenan sai a abin nan a kai shi ta tara hankali shi kenan kuma abun mamaki annabi yace inda ya fito din ya fi kusa da inda ya fito din dama kuma Allah ya ba Jibrilu directive inda duk ya fi kusa da wurin in ya fi kusa da garin da yake a kai shi wuta in ya fi kusa da garin da zai je a kai shi aljanna kuma garin da ya fito din ya fi kusa da shi amma da yake Allah da sai ya sa shi aljanna sai Allah annabi yace fa au'a fa au'a Allah ila hadhihi ila tilka alqaryati fa qala taqarabi wa qala li hadhihi taba'adi Allah yayi wahayi wa wancan gari yace matso matso matso ya ce wancan garin da zai bari kuma ƙara nisa ƙara nisa da aka zo da tef da aka gwada sai aka gaya su kusa da kan mala'ikun aljanna suka ɗaibe shi suka aka falalar Allah abun tsoro ne da aka kar wani ya mutu ya shiga kabari ka ɗab to ai kamar yanzu kan an gamu da walaki akwai masu wannan fa automatic za su ba shi ticket ɗin wuta kawai saboda wai yara yana shan giya wa ga ma don mutum ya sha giya ya mutu yana shan giya dan wuta ne rahamar Allah ban ci a sha giya ba fa rahamar Allah wannan ba ra'ayina bane ra'ayi ahlus sunna wal jama'a ne wa man yamut an wizrihi wa lam yatub fa wud ila Allah jami'a amri duk wanda ya mutu yana kaba'ira ko bai tuba ba amma yana musulmi ku jefa Allah na bari kar ka ce ka kamar yanzu ga tab Allah ya san wani irin mala'iku ne suke koda shi Allah da bawansa ka isa irin wannan na fara kawo su su kadai ba haihu kwana nan ba zamanin annabi Musa an aiki mutane rana daya Hassan da Husaini ne suka rayu tare wannan ya rayu banda aikin Allah ba abin da yake har ran da ya mutu wannan ya rayu banda aikin acca ba abin da yake har ran da ya mutu Allah ya aiko a ga Annabi Musa wannan mai aikin alkhairi na sa shi a wuta wannan mai aikin accan na sa shi aljanna ka isa ka shiga Allah cikin protocols din sa ne hadisi ne ingantacce Annabi Musa duk isan sannan abin san da ya gagare shi hakuri yace kai Allah ina neman bayani ina neman ƙarin bayani a Allah yace ka je ka tambayi matan su za su ma bayani aka je aka tambayi matan su ya halin su suka dai bayani wane gaskiya wane kam yadda kuka san shi na garin kenan hakan yake ban san wani abu wanda yake wanda Allah bai yarda da shi ba amma yana da al'ada da kullun ya dawo ya gamba ayyukan ibadan sai ya gaji sai ce wannan aljanna da Musa yake gaya mana kullun din nan in dai gaskiya ce to mu biya kuɗin ta kawai sai faɗi kan garin Allah ce oh ka biya kuɗin ta to je ka je ka ka shiga ma'ana duk aikin da ya wuni sai ya rusa shi kullum wancan kuma ya je yi tatul da giyansa ya je ne bi mata ya je yi kaza yi kaza in ya dawo da daddare in ji matansa ta ce yadda kuka san shi haka yake amma in ya dawo da daddare sai ya rika ɗiban abin nan turbaya kasa yana zuba a kansa Allah kai ne arhamur rahimin Allah kai mini gafara Allah na sani abin da nake yin nan ba daidai ba ne Allah shedan ne Allah kaza kaza Allah kai mini gafara sai ya kwanta makur in ji Allah ya ga annabi Musa sai in karbi gafaran kullum gobe kuma ya je ya warware ya warware abin da yake to ya kwanta bacci da daddare bayan namar gafaran ne ya mutu shi kenan ya kai ya da Allah to ga wani kuma da ya aikin kirki ya gama yi ai mun karanta a tafsiri kwanan baya ko ya gama dukkan aikin shekaru yana bautan Allah ya je Allah ya ce zan saka aljanna amma ina so ka gaya mini kafin nan ka gaya mini don menene zan saka a ganin ka sai ai Allah azumi kawai shekara wajen arba'in na yi na Najeriya ina yi kafashi azumomi kawai ya ce ban karɓa ba wani azumin ban karɓa ba ya ce Allah ai akwai salloli na kaza kaza ya lisa ya ce ban karɓa ba ya ce Allah akwai karatu da na yi kaza ya ce ban karɓa ba duk abun da ya tuna mai kyau wanda yana zafin shi ne Allah ce ban karɓa ba ya ce to sai ya ya ce Allah sai na halaka mana eh na halaka kawai Allah ce na ayyubi arhamur rahimin baka halaka ba aikin da na karba a cikin ayyukanka kaf shine wata rana kana rubutu irin rubutun allon nan ka dongola tawada haka za ka ɗaura kan allo ka yi rubutu sai ka tsaya kana magana ka yi shiru kafin ka ɗaura a kan allon sai uda shi kuma yana cikin shiruwa sai ya zo ya hau ya ga ɗan ruwa ruwan sai ya hau yana sha daga gan shi sai ka ji tausayi ka kai shiru sai da ya gama sha ya ƙoshi sai ka sake mai da ya tashi da kansa sai ka mai da alƙalami ka dangwalo kai rubutu wannan tausayin udan da kaji ka bar shi ya sha ya ƙoshi ya ra'in kansa ya tashi shi na karɓa na sa ka aljanna a kakar mu yi wasa da ayyukan alkhairi ko mai kankanta su annabi yace sai na zaɓi ceto domin shi ne fiyalwa qala shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yace ceto na alayira dama ga waɗanda suka yi kaba'ira ne ga wanda suka yi kaba'ira ne su zan ce ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الله الله يتي ولسوف يعطيك ربك فترضى الله يتي na rantse da zati na sai na baka ceto sai ka ce yayi maka ya rasulullah annabi zuwa zai yayi ta iba yana kaiwa aljanna yana ta iba yanda ka san yan dako malam suke jagab da zufa suna ɗaukar buhu daga trela suna saukewa haka annabi yake jigila da tsakanin wuta da aljanna har sai wutar har sai safa har an fara ya ce la'anya za ka bar wani abu kuwa a cikin wutan nan shiga da fita kawai azizin alaihi ma'ani duk abin da zai wahal da ku yana takurawa manzon Allah ko kaya annabi baya so ya soke mu bille wutar jahannam sallallahu alaihi wasallam قال صلى الله عليه وسلم ذلة سلمتي أنا أول من يقرع باب الجنة نين فرقوا من ذنزو إن أنقص قفر الجنة فأدخلها in shige ta a wani hadisi yace tare da talakawan mu'minai haramun ala jami'il anbiya'i haramun ne akan dukkan annabawa mursalin da manzanni an yi rikulul jannata a ce su shiga aljanna hakika ya haramta gare su wa haramun ala umamhum ya ya haramta akan dukkan al'ummatayen annabawa an yi rikulu qabla ummati a ce su shiga aljanna kafin al'umma ta shiga ya haramun ne gare su yace wallazina yarkununa aljannata mi'atun wa 20 saffan ana aji wani muhimmin magana hadisi ne shi ma ma aljannan yan aljanna din gaba ɗaya za a yi musu sahu ne ɗari da ashirin dukkan al'umma tun farko har ƙarshe sahu ɗari da ashirin za a yi samanuna mina sufufi min hadhihi umma yace kashi tamanin sahu tamanin al'umma ta ne alhamdulillah mu roƙi Allah ya sa muna cikin wannan gari da mani din bala ina jin umma wal arba'una min sa'iril umam kai safu 40 kuma sune na sauran al'ummatai gaba daya na annabawa wa qala ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard yace ni ne annabi yace ni ne wanda kasa za ta fara tsagowa wa awwalu man yub'athu ni ne farkon wanda za a tayar kullu hadha dalailun qati'atun wannan duka shehu Ibrahim yake dalilai ne yanke da suke tabbatarwa ala annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kan cewa annabi Muhammadu afdalu min sa'iril anbiya shi yafi dukkanin annabawa gaba da alal anbiya maqaman Ibrahim annaba in ka toga shi annabi wanda yafi su gaba ɗaya daraja annabi Ibrahim shi yake kusa da manzon Allah wa Musa mai binsa daraja annabi Musa wa Isa mai binsa daraja annabi Isa amma Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa alaihi salatu wasalam ja al-miqat ya je ne da kansa da kafansa don ya gana da Allah shi ya taka ya taku ya taku ya tafi wurin Allah limunajati Allah tabaraka wa ta'ala limunajati Allah tabaraka wa ta'ala don ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala wa munajatihi 'inda jabal tur kuma ya gana da Allah ne a wurin dutsen tur wa tur wa kitabin mastur fi raqin mashhur wannan da Allah ya rantsa da shi anan ya gana da Allah ko da yake ba sau ɗaya bane suka gana da Allah a wani wurin mina shajarati an ya musa inni ana Allah a gindin bishiya masu gana da Allah ko kuma min wana ne na min janibi turi laimani duk dai an yi gane har ma a kwari sun gana da Allah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tajawaza sab'a samawat san da ya wuce sammai bakwai gaba da da zai gana da Allah thumma dana fatadanna sannan ya matsi Allah ya ƙara matsan Allah fakana qaba qausaini a wadna har san da ya zama tsakaninsa da Allah kamar baka da baka sallallahu alaihi wasallam fanudiya a wurin ne sai aka kira shi fi zalikal maqam a wannan matsayi da yake tsaye hadha alamin munajati Musa inda inda jabal tur aka ce masa ya rasulullahi wannan gani da zaka yi da Allah shine yake sama da ganin da annabi Musa yayi da Allah a dutsen tsur shi yasa a diwani shi Ibrahim yake cewa fa aina tuwan min za wa aina kalimuhu wa aina allazi naja wa masjidul hud in ana maganan gana wanda Allah yayi da Annabi Muhammad wa aina tuwan min za ina maganan wani dutsen tuwa wa aina kalimuhu ina mai magana da Allah da ya gana da Allah a wannan dutsen in ana maganan gana wanda Allah yayi da Annabi Muhammad wa aina allazi naja wa masjidul hud ina wanda ya gana da Allah a cikin cikin kifi annabi Yunus ibn Matta duk suna baya wa Musa akhbar Allah tabaraka wa ta'ala fi haqqi shi annabi Musa Allah ya bada tabaraka wa ta'ala ya bada labari a cikin girman sa annahu talaba ru'ya cewa ya nemi ganin Allah yace rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka nuna mini zatin ka ai na ji maganar ka kan da yawa da ka nuna mini zatin ka fa kana al-jawabu amsa ya kasance ne lan tarani har abada a nan gidan duniya ba kai taɓa gani bayan Musa ba mukamin ka bane matsayin annabi Muhammad wa Muhammad sallallahu annabi Muhammad sallallahu akhbar alquran alquran ya bada labari ma kazabal fuad ma ra'a zuciyarsa fa bai karyata abin da ya ganin ba da gaske ya gani har ma Allah na afatumaruna hu alama yare ba ra'e ba fa yare wai shakka kuke akan lamarin manzon Allah akan abin da yake gani ba ya gani ba yake ganin yare
koyo suka ce jibril ne gari ha ba malam jibrilu kai kullum yana ganin sa kullum yana ganin sa kuma ya kyale shi a yi asaratul muntaha sun yi ban kwana jibrilu kansa an bar shi aka je har makamin jala da na fada jalla din inda Allah yake ya dafa ya dafa tafin kudurarsa a kirjin manzon Allah yace ya Muhammad bima yaktasimu al-mala'il ala yace ka san me mala'iku al-muqarrabun suke tattauna akan me suke musu yace la adari ban sani ba daga ranar la adari ta kare yace anan ne alamani ulum al-awwalin wal akhirin wa zadani ilman yace Allah ya min duren ilimin mutan farko da na karshe ya kara min wajen mutanen farko da na karshen ma ba sani sallallahu alaihi wasallam to anan aka yi gani Allah ya ce ma zagal basar wa ma fagai ko wa Musa karrasa yakan afwan annabi Musa da da Allah ya ce to in kana ganin kaman zaka iya gani na bari in bayyana wa dutse in kaga dutsen da ya ganni ka iya daukan ganin dutsen da ya ganni to za ka gani falamma tajalle rabbul jabal ja'alahu eh dakkan wa karra Musa sai sai rukurkuce dutsen da Allah ya bayyana mana annabi Musa da ya ga dutsen da ya ga Allah sai shi ma ya faɗi suna ma zagal basar ya ma taga ai makashiyan alaihi mana ya faɗi suna wa Muhammad sallallahu annabi Muhammad kuma ma zagal basar wa ma dan gane shi ya ga Allah ya shiga aljanna ya are mata kallo ma zagal basar idan ka bai karkata ba wa ma tage bai ketar inda ake so kalla ba kai malam an kai ka ko nan Abuja aka yi ta Hilton ya kake tsammani wallahi in ka fara kallo sai kulanka ya faɗi koya saboda ƙauyanci mala annabi ya ƙare aljanna kallo bai ƙauyanci ba sallallahu alaihi wasallam ma zagal basara ma fakai Allahu khataba jami' al-anbiya Allah ya magana da dukkan annabawa da mursalin da manzanni da asma'ihim da sunaken su ya nuhu haka yake cewa ya ibrahim ya musa ya isa ya adam ya daud kullum yunadi bismihi bitajridi ismi kowa Allah yana kiransa da tsiraitaccen sunansa gayan sunansa zai kama kira shi ya annahum ala jalalati jalalatin jalalati maqamatihim domin su tare da girman matsayin su nan dai kullum gaba ɗayan su abdullahu faqat bayan sa ne kadai iya matsayin su bayan Allah ne wa amma muhammadun masha Allah muhammadu kama da'ahu bismihi walau marratan wahidatan Allah bai taba kiransa da sunansa ba ko da marra ɗaya a Qur'ani sai dai kaji ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muddathir aka dai zaka ci na'am sai yake kwarai zaka iya cewa ai na ga sunan Muhammadu a Qur'ani yake kwarai an yi haka zakarat mahu fil Qur'ani ya kira sunansa ya ambaci sunansa a Qur'ani li'annahu law lam yazkur ismuhu da dai bai ambaci sunansa ba la na'rifu hadzal khalq al azima man huwa wannan halitta mai daraja da ba mu san wace ce ita ba za a yi mana gori ma ce ko sunansa ma babu a littafin nasa wa zakarahu sai ya ambace shi wa ma zakarahu illa wa qarana ma zikrihi ar risala ba inda ya kira shi face sai da ya gwama manzanci da kiran suna ya nuna girman wa ma muhammadun sai ce maza maza illa rasul ko yace muhammadun sai ce rasulullah yace ma kana muhammadun aba adin min rijalik walakin sai ce rasulullah to haka duk inda yake hada alfarqu bayna nabiyina wal anbiya qabla wannan shine bambancin annabin mu da annabawan da suka zo kafin shi wa hayzu nafs alquran inda qur'ani ya nassanta annahu faddala ba'd al-anbiya ala ba'd cewa ya fifita junan annabawa da junansu wa shahadna hadhihi al-fada'il muka kuma muka kuma ga wannan fifita fifitan to wa hadhihi hujaj ad-damira wa'annan hujjoji da muka muka zubo tun jiya muke karanta su masu rotsake kai sai sai mutun ya ji a madigansa wa'annan hujjoji ala kauni muhammadin sallallahu wanda suke nuna sayyidina muhammadu shine afdalul anbiya mabiyin annabawa fama ya shukku fi afdaliyati ba mai shakka mai kokonto a cikin fifikon manzon Allah sallallahu illa man lam yu'min bi hadha al-Qur'an sai dai wanda bai imani da wannan Qur'ani bai shi ba mai musun fifikon annabi Muhammadu akan dukkan halitta sai wanda bai yarda da al-Qur'ani ba kharaja min ad-dini tamaman kuma duk wanda ya dauki annabi Muhammad wai bai fi dukkan halitta ba to ya fice daga musulunci ma gaba daya don Qur'ani ya ce tilka rusul faddalna babu wala bab yace minhum man kallama Allah yace wa rafa babu darajat Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam وآتينا عيسى ابن مريم البينات من باع النبي عيسى ابن مريم حجوجي بينا وأيدناه مك كرففيشي كي قويناه مك كرففيشي بروح القدس بروحي من تركي روح القدس قراءة مغبا ديكو akwai masu daure jalɗin da ruhin kutsi ibn kasir shi ya kai kira kutsi kut daure daure jalɗin yake jibrilu shine jibrilu kenan yasiru ma'ahu haythu sara yana tafiya tare da shi inda duk zai je shi jibril shi annabi isa kenan walau sha Allah da dai Allah ya ga dama hadan nasi jami'an da ya so ya shiryar da mutane gaba daya to ai da maqtasa alladhina min ba'dihim da wanda suka zo bayan su da basu yaki junan su da ba su yaki da junan su da ba da rasul bayan wucewan manzannin su amma duk annabawa eh annabi Musa misali bayan ya wuce haka suka yi suka yi ta saba har suka yi ta suka mai da addinin sa kashi 70 da wajen uku walakin ikhtalaf sai dai afwan min bani ma ja'akumul bayyinatu bayan hujjoji sun bayyana musu laftilafin saboda sabanin su wa tadlil ba'dihim ba'da da da batar da junan su da juna wannan ya ce wani batacce wannan ya ce wani batacce haka suka rayu walakin ikhtalahu sai dai sun saba bi mashi'atihi sun saba ne da don mashi'ar Allah wa minhum man man aman daga cikin su akwai wanda suka yi imani a cikin yahudu da sara Abdullah ibn Salami ya zo ya musulunta hannun manzon Allah tare da bai hude da tabbata ala imani ya tabbata akai wato imanin sa ya tabbata irin su da jama'an sa wa minhum man kafar yana daga cikin su akwai wanda ya kafirce kan nasara ba'da al-masih kaman nasara bayan wucewan annabi Isa walau sha Allah da dai Allah ya so maqatatalu da ba su yaki junan su ba takidi wannan karfafa ne walakin Allah sai dai shi Allah yaf'alu ma yurid yana aikata abin da ya nufi ne min min tawfiqi man sha'a na wato daura wanda ya ga dama akan daidai wa khidlani man sha'a da kuma tabar da wanda ya ga dama na koro da gudu saboda mun kai karshen sura domin lokacin tashi yayi dama na gaya mana ayar tana da bayani sosai kuma alhamdulillah mun ci karfin bayani in Allah kai in muna da rai baɗi za mu tashi a yayin allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafirun hum zalimun za mu tashi akai insha Allah ina kuma sanar mana yan zawiya da yan halkar mu gaba daya in Allah ya kai mu a ranar Lahadi takwas ga watan biyar za mu koma sana'ar mu ta karantarwa kuma alkawarin da na yi zan cika shi za mu zan fara tafsirin jalalaini kuma karatu za mu ba ni bakin ba ta fassara mu sauke shi nake so an fahimce saboda ɗalibai su ɗauka za mu ɗauko daga bakara ba ruwanmu da wani ƙarin bayani in ba na iso wurin da in ban tsaya na feɗe shi ba bara a ba zai fito wara-wara ba zan kyale duk wani bayani mai ta fassara don a karɓi abin yadda muka karɓe shi saboda watakila masu koyon tafsiri in sun samu wannan zai taimaka musu za mu ɗauko shi daga bakar har nasu insha Allah ran lahadi ku rubuta takwas ga watan biyar za mu fara tafsiri amma ban sani ba da daddare za mu fara ne in ma daga baya za mu canja alƙali za mu fara da daddare insha Allah muna gode wa manya-manyan bakinmu da suke wannan wuri musamman digaci na baranmu da babban limamin sa da gwani muna tare da shi gwani sa'id da kuma shugaba malam musa ga jaurin jaurojinmu muna tare da shi ga nan shugaban mahaddata alkurani alarammomi na akwai local government goni murtala lawan muna tare da shi ga babban amininsa aram na shu'ai muna tare da su babba jalo su malam babba ga can aram ma shi ma alhamdulillah ko suna haita bin kawai na tsaya a kansu muka kuma gode sauran garuruwa da suka zo irin su kayan baga da sauran garuruwan da suka zo daga nesa dai na anjiyo su ɗazu na mamanta ma wani suna hangi mutane da yawa ne kowa ga mutane mu da ke musu sardauna Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya maimaita mana ina da muhimmin sako da zan bayar muhimmin sako domin kusan yanzu mu matasa hankalinmu duka ya dawo kan wani abu guda ɗaya matasa ɗalibai matasa shekaran jiya ne nake ganin a sai junai ya sake irin makamancin abin da nake so ne a isarwa 'yan siyasa su shigar ruwan taitayin su billahi allazi la ilaha illa huwa bara mu sake yarda wani munafiki mu zo mu ba shi kuri'ar mu ya tafi mu dawo mu ga yana yi wa waɗansu ya kyale tijjaniya ƙarya yake kwaɗan lokaci ya riga ya wuce ku gaya musu da wanda muka haɗa dangi da su da wanda muka haɗa addini da su da wanda muka haɗa zaman ƙasa da su ƙarya kake yi ka zo za ka yi mana kukan ƙarya wai za ka yaudare mu za ka yi mana kaza za ka yi mana kaza za ka yi mana kaza in ka tafi kamar an aiki bawa garin su billahi lazi muna da abu biyu muna da ƙuri'a muna da addu'a muna da ƙazamen addu'o'i ba za mu taɓa yarda ba yanzu ba magana ta bane dukkanmu yanzu shine ra'ayinmu ba wani munafukin da zai zo ya yaudare mu ya zo ya rika bauta wa wasu ya bar mu ƙarya yake ba na bukata ka ban profiti ba na bukata rike kayan kamalan kai mana abu kai mana aiki kai mana aiki kai wa ɗariƙa in kaƙi kuma kowaye ne kai sai mun kure maka gudu ba abin da ya dame mu da jam'iyya ni mai magana ba da wata jam'iyya ba ruwana da kowace jam'iyya duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a wurina ban da kes da wata apc ko ta pdp ko ta abga ko ta dukkansu innahu ne da annahu duka a wurina amma a hirɗin ƴan siyasa ina faɗi a yau ɗin nan billahi lazi la ila illa wa tijjanawan najeriya mun ya ishe mu haka ba wani munafuki ina nanata munafuki da zai zo ya yi mana ƙarya ya tafi a bule a bule tijjana da ƙura ƙarya yake daga sama har ƙasa kuma yadda suke cewa ɗin duk mutumin da bai mana abun arziki ba dukkanmu za mu dawo kamar dangan kara na ƙauye ne duk inda mun faɗi kawai mun faɗi kawai ko da kama ba ka yi samu ma kamfen ba ƙarya kake me kai ne kawai mu gani a ƙasa mu haɗu kwan mu da kwakwatan mu mu ce ayi wa mu dawo inda hankalin mu yake kawai in baka yi mara babba ruwan mu da kai ko uwar mu ɗan uban mu ɗaya da kai wani ɗan siyasa wai an kawo waya wai za mu yi magana da shi a kofar gidanmu wai yana ce min wai ni fa ɗan uwanka ne idan baka rage idan baka yi kaza me ya dame ni kana kai ana maganar ɗariɗa kana kawo maganar jini me waye kuma kana cewa ni kai dan uwana kai na mutum ya ya zo ya san mu zai zo ya neme mu ya tafi ya zo ya ta gina kastin banza malam muna kallo ko blok ɗaya ba ɗaura ɗarika ba ko akwai blok ɗin ba gina wasu masallatai ba ba gina wasu makaranti ba ba a yi wa wasu hidimomi ko a hirɗinsu na rantse da Allah bara mu sake lamunta ba ƙaryar da zaka yi ni kana zuwa zan fara in na fara surfaka saboda ba abin da kake bani ban da kes da kai ban da kes da kai zan gaya ma gaskiya ko za ka haɗe ranka ka mutu ne ko za ka buga kanka da gawo saboda ba na zuwa gidanka belle kai tsammanin yaronka ne Allah ja kwana wai wai za ka ce wai kai dan uwana dan uwana sai in kyale dariƙa ta kar kai mata hidima ka ce ni dan uwana ne har wanda ba musulmi ba kana musu da yan dariƙa su ne kawai aka kulla kafan gaba da gabanka da su to ba maganan jauroji ba ba maganan kuma ba ba maganan akwai government ba gombe state ba najeriya gaba daya yanzu kan maje ya waye a dariƙa duk ɗan dariƙan da yake jira wai shi wai jam'iyya kaza zai kai wawa ne baka san me kake ba wanda zai yi hidimawa tafarkinka ka ba shi ƙuri'anka shehu ɗahiru radiyallahu anhu ya ce ƙuri'arka wuƙarka mai kaifi ƙarya ne ba ƴancinka ba ne wuƙarka ne mai kaifi ka ba wa mai yanka maka ko kuma ka ba mai yanka ka in kana mulki ne za mu auna kai ka zo in mun ji daɗi za ka maimaita in ba mu ji daɗi ba za ka dawo gidan tsohonka haka za mu haɗa kanmu ne duk inda muke kawai kamar wukan beneti haka za mu dawo kwanan baya manya-manyan gidajen nan dukkan gidajen gombin nan da kuma muka zauna nan sun zo nan muka zauna kuma magana ɗaya ce ba mu yadda ba kuma ba za mu yadda ba ba jandar da zai zo mu ba shi ƙuri'armu ya tafi ya je ya ta masha'arsa sai ya gama shekara hudu ya dawo zai yana da wai ido wai na kuka alkurani aka karanta za ka yi kuka kuma wallahi abin da bai kake ganin bai kai wani abu ba sai ya gagari abin da ya gagari abin da ya fi ƙarfin kwakwalwanka wannan a sami katon igiya irin na ɗaure shanu ɗin katon igiya irin kirtanin nan an gane shi wanda ƙato talatin bai sai ɗinka shi ba an gane ɗan a ci balbal wanda ya haka sai ya mutu wallahi ka kara shi ƙasansa cikin takwanni sai ya ɗinka shi ba dai an rena a ci balbal ba ana gaba komai ba ko to wannan igiyan da ƙato arba'in ko talatin bai sai ɗinka shi ba cikin sakwanni a ci balbal sai ya ɗinka shi don mu ne a ci balbal ɗin za ka ga abin da za mu yi maka na rantse da Allah duk inda za a shiga sai mun shiga duk inda za a shiga sai mun shiga ina da abokanai a gombe hankalinmu abin kwanan baya mun yi mitin a zariyar maulamu shehu manzo na tafi da wasu kuma ba za mu yadda ba fa kawai ba zai yiwu ba ne kawai kai mage ya waye ƙarya ne Allah ta taimake mu wannan sako ne a gaya musu duk inda suke babu kar wani kato ya ce zai sake waya da ni wai shi dan uwana dan uwana ina ni na aikin tijjaniya ne da musulunci kana cewa dan uwana ka ajiye wannan in mun shigo jaurojin mu yi da amma in ana maganar ɗariƙa ka daina yin maganar muna da mutane babu ko ina bayan da bamu da mutane ka daina maganar jauroji ba mu yadda da sara kuma mu kaba yadda za mu haɗa kanmu duk wadda ba maganar ɗariƙa ba duk wadda ba ba ba maƙin manzon Allah ba za mu haɗa kai sai yi magani dukkan wani tsagera ba kana da mulki ba muna da ƙuri'a sai mun karya ka da addu'a ƙazamin addu'o'i za mu fitar muna da su dama ba su da aiki sai irin wannan ya taso za mu raba su wallahi sai mun gigita ka za ka zo ka sami ɗan ɗariƙan namu ka ce za ka musu kamfen su casa ka don sai ka musu sai ka ba su amsa za mu yi ma interview ne me kai nuna mana e kai wa wasu kan mu me ka mana personally a darikance ba na bukatan ka min wani abu na wadata da shi ina da sana'an yi malam kuma ta ishe ni tana ciyar da ni kowa ko a haka na mutu ya ishe ni ban da bukatan kare ni yaso amma ka yi wa tafiyar in ka kuma ka zo wurin mu za mu ma interview in baka amsa ba za ka ga amsa muna godiya wa mahalarta duk wanda ya sa hannu a cikin wannan hidima na tafsirin namu Allah ya saka da kai irin sardauna sardaunan akko abokinmu Allah ya saka masa da alkhairi ya taimaki wannan jalsa na tafsiri haka kuma akko local government chairman ya turo mana gudumawa a wannan mazauni Allah ya saka masa da alkhairi fanda su dai ban san wani ba ka san haka ni al'ada ne in kai zan fara in baka yi ba kuma ko uwar mu ɗaya uban mu ɗaya bari ma ya ba gonga da gonga mun gode musu Allah saka musu da alkhairi ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samad wa kun muji sallana ya walil ahad ya bar ya wit ya ainal muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala walad أجس أبيدا وفرد كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند بل ياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرد لأمة خير خلقك اللهم ولا نالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجذب المختار سجدنا محمد سائل الأنساد يا عمد صلي وسلم على خير الورى جلدا محمد آل سادي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكسد الإبدال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتاكي بني ana bawa wadda suke zama a wannan wuri Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara kuka a barka